أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ذاك هو مسجر ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta ainihin wato 24 ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 1437 hijiriya wanda shi daidai da bakwai ga watan nuwamba 2015 miladiyya ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai suna wafiqatul ikhwan litabyin dalilatul kitabi was sunnati wal ijma' na babban malami shehu musulunci الشيخ المجدد شيخ مجددي عثمان بن محمد بن عثمان المعروف بابن الفودي babban shehin malami da muka fi sani da dan fodiyo Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah madaukakin sarki kuma ya bamu ikon fa'idanta abin da muke karantawa jama'ar musulmi idan ba manta ba a darasin mu da ya gabata mun tsaya ne a inda malam ash-shaykh Uthman dan fodiyo yake fada mana yake mana wasiya yake kuma jawo hankalinmu mu dangane da ainihin wato hana mata fita kowace irin fita fita da kuma yawace yawace wanda ba shi da kan gado malam Usman dan Fodu ya ce wannan abin haramun ne wajibi ne akan kowane mutum ya hana matar shi yawace yawace sai dai idan sanadiyin wata larura wacce babu makawa sai an fita din wanda dalili akan wannan shine kafa hujja da farin Allah madaukakin sarki a inda Allah yake cewa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula ku zauna a gidaddajinku kuma kada ku rika yin yawo irin yawo da fita irin ta matan jahiliya farko wannan yasa malamai suke kira zuwa ga su kansu mazaje da ko mata ku mata ku ji tsoron Allah kada ku fita daga gidajenku sai cikin abin da mazajen suka ba ku umarni kuma cikin abin da wani ainihin wato al'amari na shari'a ya yadda muku da wannan fita din a inda malam fodiyo ya ci gaba da kawo mana dalilai abu na biyu malam fodiyo mana bayanin cewa wajibi ne akan miji yayi kokarin tsayuwa wajen yi wa matarsa hidima wajen ciyar da ita shayar da ita tufatar da ita da makamancin irin waɗannan abubuwa sannan kuma mal ɗan fodiyo har ila yau ya ci gaba da ainihin wato mana bayani ga abin da yake shine mafi muhimmanci ga ainihin wato miji ya kiyaye wa matarsa a in ɗan fodiyo yake cewa ya ku ‘yan uwana musulmi’ duk mutumin da ya bar matansa gabarin ainihin wato da kaucewa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan mutum ba shi da uzuri a wurin Allah a ran tashin alkiyama yace ya ku ƴan uwana ina muku wasici da ainihin wato nisantar bid'a dalili akan wannan shine abinda malam al-qadi iyad ya kawo a cikin ainihin wato littafinsa mai suna ashifa a babin da ya kulla wanda yake bayani ainihin wato alamomi da ke nuna mutum yana ƙaunar Allah da kuma ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a inda yake cewa na daga cikin alamomi da zai nuna ƙauna da Allah ta'ala yake wa bawa ya ce ai yana ƙaunar Allah da manzon Allah yana daga cikin alamomi ainihin wato mutum ya yi ƙiyayya da wanda yake ƙiyayya da Allah da wanda yake ƙoƙarin canza addinin Allah hakanan da kuma ainihin wato nuna ƙiyayyansa ga dukkanin wanda ya ƙetare iyakokin Allah maɗaukakin sarki da kuma nisantar dukkanin waɗanda suka saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen bin sunnarsa da kuma yi kuma ƙoƙarin ƙirƙiro wasu abubuwa a cikin addini waɗanda ba su a cikin addini ya ce ya koyan uwana ku yi ƙoƙari wajen karantar da matayenku da ‘ya'yayenku da boyi-boyinku na gida ma'ana ‘yan yara da kuke sawa a gidan ku ke ɗan muku aikace-aikace da ɗan ɗebo ruwa da sauransu su ma suna da haƙƙin ku karantar da su addini sai man ɗan fodi ya ce a karantar da su ilimin tauhidi ilimin sanin Allah maɗaukakin sarki a inda muka yi bayanin cewa wajibi ne mutum ya karantar da matansa lazimtar yin aiki da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma karantar da ita ita kanta sunna ɗin ta san sunna ɗin sannan ta yi riko da shi domin mutumin da bai san abu ba ta yaya za a iya iya bin shi ta yaya za a iya yin aiki da shi ya zama kamar yadda malamai suke faɗa ne faqidu shay'i la yu'tihi wanda ba shi da abu ai ba iya bayarwa jama'a an gane wannan ko sannan kuma ka yi ƙoƙarin lalaftar da matanka wajen ainihin wato aiwatar da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a a gida kuma ko da yaushe yin wannan yana daga cikin abubuwan da za su kawo mutane alkhairai masu yawa domin malamai suna cewa idan ka ilmantar da mace to ka ilmantar da al'umma ne gaba daya jama'a an gane wannan ko sannan jama'a su mata suna bukatar wasu ilmomi ne kamar yadda muka yi bayani kamar haka a wancan satin cewa suna bukatar a karantar da su ainihin wato ilimin sanin Allah madaukakin sarki shine tauhidi da ilimin da zai musu jagoranci wajen ainihin wato kiyaye al'amarin ibadarsu da kuma ainihin wato ilimin da zai karantar da su zamantakewa tsakankaninsu da ainihin wato mazajensu sannan muka yi bayanin cewa yana da kyau a karantar da 'yan mata yanayin yadda ake neman aure da kuma yanayin yadda ainihin wato ya kamata su yi mu'amala da mazaje hakanan su ma maza suna da bukatar irin wannan bil'aks ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya dace da mu malamin fodiyo ke cewa wa man allamahu duk wanda ya kokarin karantar da matayensa ilimin addini da sanin tauhidi salima min azabillah to wannan ya kubuta daga azabar Allah madaukakin sarki wa illa in ko ba haka ba halaka wa ahlaka ya halaka kuma ya halakar wa ma'awahumun nar makoman irin waɗannan mutane ba sa karantar da matayensu da iyalansu addini makomarsu ita ce wutar jahannam Allah madaukakin sarki ya ratar da mu wanda jama'a wannan shi ya kai mu zuwa ga ainihin wato yin bayani dangane da ainihin wato cewa mun gode wa Allah madaukakin sarki a ƙasar Hausa wanda a da farkon fitowar ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna suka fara karantar da mata wasu suna ganin cewa ai karantar da mata ba daidai ba ne har za ka ga an zo ana ta sharri da makirci ana cewa ai zinatar na suke da mata a makaranta ai kaza kaza suke yi haka ji wani tababbe ya fito cikin mutane yana batsa yana faɗin maganganu marasa dacewa lillahi alhamd yanzu Allah madaukakin sarki ya haskaka zuciyar kowa da kowa kamar yadda muka faɗa mal dan fodiyo jama'a shi ya fara karantar da mata a ƙasar Hausa shi ya fara bude makaranta ta musamman ya karantar da mata addini wanda wasu daga cikin malamai suka dinga masa raddi akan cewa dan menene zai karantar da mata yana cakuɗa su a masallaci wuri guda yana karantar da mata kuma sannan ai mata bai kamata a karantar da su ba a basu a gidaje yi musu bayani dalla dalla gamsassu dangane da dalilin da yasa ce karantar da mata wanda kuma tun a wancan lokaci Allah ta'ala ya haskaka zuciyar wasu daga cikinsu suka ci gaba da karantar da mata inda wasu kuma suka ci gaba da yin adawa da wannan din kun ga yanzu da raton dan fudu shekara nawa kenan shekara kusan 200 kenan ina fata an gani shekara kusan 200 amma ga shi nan ana amfana da abin da malam dan fodiyo ya bai yanzu wannan alherin da izala suka zo suka ƙara jaddadawa ya sa kaga ko ina da ina a kowace anguwa zaka tanda akwai makarantar mata a inda aka akwai inda aka bude musamman ana tara matan aure ana karantar da su ana tara ƴan mata ana karantar da su ana tara ƙananan yara su ma ana karantar da su wanda yin wannan din ya jawo mana alkhairai masu yawa a cikin wannan al'umma din namu da haka muke yin addu'a ga dukkanin malamai masu karantar da mata a ko'ina suke da cewa Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah maɗaukakin sarki kuma ya ƙara ainihin wato ƙwarin gwiwa wajen yin wannan aiki jama'a an gane wannan ko yawwa a yau mal ɗan fodiyo ya ci gaba da bayani yake cewa yana daga cikin abin da ya kamata a karantar da mata jama'a shine ainihin wato lullube jikinsu gaba daya ma'ana yin aiki da hijabi wanda shi ma wannan din ya samu asali ainihin wato farkon fitowar izala aka dinga tarkatarka da wasu mutanen suna adawa suna kiyayya da hijabi billahi alhamd ilimi yana ƙara yawaita ana ƙara fahimta ana ƙara ganewa yanzu an wayi gari gaba daya idan ka zo anguwannin musulmai za ka iya gane cewa wannan anguwan musulmai ka zo za ga matar aure ba ta fita gidanta sai da hijabi ‘yan mata ba sa fita sai da hijabi ƙananan yara mata ba sa fita sai da hijabai wannan jama'a alkhairi ne mai yawa wanda ya shigo cikin al'umman mu shi yasa jama'a duk lokacin da za ka karantar da mutane abu ka karantar da su gaskiya idan ka karantar da su gaskiya duk buwaran da za su yi wannan wani abu ne na daban amma duk yadda suka yi bore jama'a za su kuma za su gama walan keduwa su dawo kan gaskiyan kuma su tsaya shi yasa amma an kai sha tali tali ka sha fanya kace bari dai tukuni sai mutane imanin su ya kai sai ya faɗa musu to an gama samun matsala wani daga nan sai ya halaka da wannan dan kankanin abin da za a faɗa mishi Allah madaukakin sarki ya saka wa malamanmu da alkhairi mal dan fodiyo ci gaba da cewa والدليل على وجوب ستر النساء جميع الجسد ولو كن في البيت قال تعالى mallan fudu yake cewa dalili akan wajabcin mata su rika rufe jikunansu baki ɗaya walau kunna fil baiti ko da sun kasance a cikin gida ne qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin ainihin wato suratul ahzab yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi alaihi salatu wassalam qul li azwajika ka faɗa wa matayanka wa banatika da ƴaƴayanka mata wa nisa'il mu'minin da kuma matayen mu'minai yudinina alaihinna min jalabibihin su kusanto su ɗauko wannan tufafi nasu su sanya shi tun daga sama har zuwa ƙasa ina fata an gane domin cewa kai yudini alaihinna yudinina alaihinna su ɗauki wannan tufafi nasu su sanya tun daga sama shi yasa kace alaihinna ba ce fihinna ba alaihinna ma'ana tun daga sama har ina har ƙasa kenan tufafin da zai rufe tsiraicin mace tun daga sama har ina ne tun daga sama har ƙasa ina fata an gane sannan zalika adina an yu'rafna Allah ya ce wannan fa shi yafi daidai shi yafi dacewa da su matayen su yi an yu'rafna domin idan suka yi haka za a gane su cewa matan muminai ne فلا يؤذين بذات تدسوا وكان الله غفورا رحيما الله ملكوكين سكي يا كسنشي مي غفر مي جنكاي قال تعالى هكذا الله ملكوكين سكي يشي ولا يبدين زينتهن سوماتا kada su rika bayyana adansu illa ma zahara minha sai dai cikin abin da ya bayyana daga cikin wannan abu ma'ana abin da Allah ta'ala ya keɓance cewa ba ba damuwa sa iya nunawa shine ina fuskar mace da kuma ina tafukan hannayenta amma jama'a mata yi ku sani cewa har ƙafarku da kuke barinta a waje ita ma sunanta mene al'aura saboda haka shi ita kanta kafa tana buƙatar a ƙasa mata safa jama'a idan masu ka za ta fita anguwa sai ka je ka siyo safa a kasuwa wanda in ta tashi za ta sa wannan zai ƙara mata mutunci da muruwa a cikin mutane ina fata an gane to jama'a har kafafu da ake bari su ma suna daga cikin ainihin wato al'aura da ake bari domin malamai cewa suka yi ma'adal wajha wal kaffain banda fuskarta da kuma tafukan hannunta nan guda biyu amma har kafafun su jama'a shi yasa malamai islamiya ku yi hattara ku sanya mataye da ke zuwa makaranta waɗanda suka fara tasawa daga shekara tara zuwa sama sun su rika sanya safan za su zo makaranta ko da sun sa hijabi sun sa kayan makaranta su nemi safa su sanya a kafafuwansu wannan zai sa su gane cewa kuna karantar da su ne saboda su tsere ma azaban Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya taimaka wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin kuma su sanya mayafansu ala jiyubihinna a ainihin wato kan kirjinansu ko kan kafaɗinsu nan wanda wannan aya ita ta fara sauka game da hijabi cewa kawai a sa tufafin daga sama nan zuwa kan kafaɗu zuwa inda zai rike mata nonuwanta ina fata an gane bayan wannan ayar kuma sai wancan aya ta suratul ahzabi ta sauka ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا تقدوب عن الجماعة منظر الله صلى الله عليه وسلم شيني أفضل وأكرم الخلق عند الله أما دي الله تعالى تاشي مسا مغانا سيشي دشي قل لأزواجك يفعل إنا جنا يفعل جدا هكا الله يشوف منظر الله يفعل إنا يفعل دقا جدنسا kulli azwajika bayan matayen safa sai fara da wani wa banatika da ƴaƴayenka mata ashe bayan kayi wa matanka nasiha sun gyara sai kuma suwa ƴaƴayenka mata kai ma ka fara daga gidanka kamar yadda manzon Allah ya umari daga gidan wani daga kamar yadda Allah ya manzon Allah umari ya fara daga gidansa an gane wannan ko sannan sai Allah ya ce wani sa'il mu'minin kuma ka faɗi ga matayen muminai sai aka wasu a ƙarshe ashe duk abin da za ka yi ka fara da kanka sannan ka kalli wani ka kalli waninka kamar yadda bawashi ke cewa wai laifi tudu ne ko ƙila wani idan matan wancan ta wuce da gyale sai ce o ji matan wani wallahi ba shi da kishi shi dai kam haka yake barin matan take fita kaza kaza amma ƙila shi da za a ji a duba na matarsa kuma sai a ga shi ma ɗin da ya san makal to jama'a kun ga akwai matsala kenan abin da ya gabata shine jama'a wannan aikin ba nawa bane ni kadai ba naka bane kai kadai mu haɗu gaba ɗayan mu gyara wanda da a ƙasar Hausa zaka ga makoci yana daidai kusan mahaifi ne yanzu idan dan wani ya fito daga gida naga yayi abin da bai dace ba ko tayi abin da bai dace ba zan kira ka to kun ara kuma gida zai ki canza wannan kayan amma zamanin mu rasa wannan wani uban da zaran kai wa ɗansa haka ko kai waɗansa haka sai zai kama ya kama ihu wani ma sai kai har police station zai kai ka cewa ɗan ka haifa mai ɗani da za ka zo kana faɗa mai kaza da kaza da kaza to kun ga lalacewa da gurɓacewar tarbiyya kenan Allah madaukakin sarki ya tsare jama'a karin ƙare mataye da kuma ƴaƴan mu su zamto ainihin wato muna yin abu mu zamto kamar mun basa kamar marayu ina fata an gane domin ai maraya shi ne wanda ba shi da mafaɗi ko uwar ta mutu uban ya mutu ya zama kuma shi ba shi da cikakken hankali misali kaga ya zama abin tausayi sai dai idan an samu waɗanda suke tausayi a cikin al'umma su jawo su rika shiryar da su zuwa hanya madaidaiciya shi ne wani malami yake cewa laisa liyatimu man intaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu dhalila innal yatima huwa alladhi talaqa huwa alladhi تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا malam yake cewa laysa yatimu man intaha abawahu min hammil haya maraya na asali ba shine wanda iyayensa suka mutu ba wa khallafahu dhalila suka bashi yana karamin yaro ina fata an gane wanda ba shi cikakken hankali suka ce innal yatima ai lalle tabbaci hakika wanda yake cikakken maraya allazi talaqqa lahu umman takhallat shine wanda ya haɗu da uwa wacce ta yi watsi da shi au aban mashghula ko uba wanda ya shagalta da neman kuɗinsa da hakokinsa wannan shi ne marayin asali ga shi dai ana ganin kamar yana da iyayen amma kuma kamar matattu ne kamar yadda malamai suke faɗa wa asha qaumun wa hum wa mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa asha qaumun wa hum bainan nasi amwatu yace ga wasu mutane sun mutu a cikin al'umma amma wa ma matat makarimuhum dabi'unsu na kirki ba su mutu ba har gobe za a ce kai da wani nan da ya ce a yi kaza da wani nan da ya ce a yi kaza mutumin kirki wa asha qaumun amma wasu mutane gashi suna rayuwa a cikin mutane amma wahum bainan nasi amwatu amma su matattu ne a tsakanin mutane ba su da amfanin komai jama'a ina fata an fahimci wannan saboda haka ba wai maraya bane na haƙiƙa wanda ya rasa iyayensa muna magana ta gefen tarbiyya maraya na hakika shine wanda uwarsa ta yi watsi da shi ta yi fatali da shi sannan kuma da wanda ya samu uba shagaltacci kullum ya zai a ci ya za a yi a sha ne ba magana karatu ba maganin sanin Allah ba maganin kula da haƙƙin Allah ba maganin kula da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kulawa da sauran haƙƙin al'umma jama'a wajibi ne a jawo hankalin mutane akan wannan in dai kana so ka zama mutum to a waye gari a gidanka ma ka zama mutum ma'ana kana karantar da matayenka da ƴaƴayenka ilimi kana karantar da su bin Allah domin Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara jama'a an fahimci wannan ko yawwa malam dan fodiyo ya ci gaba da cewa wa kullu mura'atin dukkanin mace da tatruku jasadaha da za ta kyale jikinta bi ghairi sitrin ba tare da sitircewa ba ba tare da rufewa ba harraqaha Allah bin nar Allah madaukakin sarki zai kona ta da wuta jama'a wannan shine abin da ya tabbata jama'a an gane wannan ko wannan shine tabbataccen abu a wannan addini namu jama'a da muke ciki E, wajibi ne a kan mace ta rufe jikinta, in ko ba ta haka ba, to Allah maɗaukakin sarki zai ainihin wato kona ta da wutar jahannama. Kan manta hadisin da Imam Muslim ya ruwaito. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa, Sinfanu min ahalin nari lam arahuma qaddu ga wasu nau'in mutane guda biyu, ‘yan wuta ne, wanda ni ban taɓa ganin su ba a zamanina. na. na farkonsu ya ce ƙaumun ma'ahum siyaƙun yadribu na bihan nas wasu mutane da suka zo da bulala suna dukan mutane manzo Allah ya ce wa nisa'un kasiyatun ariyat da wasu mata kasiyatun ga sunan dai sun sa kaya amma kuma ariyatun a tsara suke a'a ka ji wata hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasiyatun amma kuma ariyat sun sa kaya amma kuma tsirara suke ma'ana an sanya kayan amma kayan bai rufe inda ya kamata ya rufe a jikin mace ma'ilatun masu karantar da ainihin wato ‘yan uwansu mata rangwada mumilatun kuma masu yawo suna rangwadan a cikin gari ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila kawunan su kai kace kamar tozan raƙumi ne a cuci maza a yi wancan style din a mai da shi ta can a yi wannan a fito da shi ta nan a yi adan gashi a yi adan tsoka a fito da shi ana gani sai manzon Allah ya ce la yajidna rihal janna irin waɗannan matan ko ƙanshin aljanna ba za su ji ba jama'a ku ji irin waɗannan matan ko ƙanshin aljanna ba za su ji ba manzo Allah ya ce wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza kuma ana fara jin kanshin ainihin wato a aljanna ne tafi daga tsawon tafiyan kaza da kaza a wani a wata riwayar tsawon tafiyan shekara 200 ake fara jin kanshin aljanna to ko wannan wurin ma ba za su je waɗannan matan sai wuta jahannama Allah ta'ala ka tsare mu to jama'a kun ga irin wannan na daga cikin musiba da bala'i da muka tsinci kanmu a ciki don haka mata ku ji tsoron Allah ku sani cewa in ma kin fita kin wuce gaban masu karatu ko malamanki ko iyayenki kin yi tsagiranci kin yi menene akwai ranar kin dillanci daga ranar da mala'ikan mutuwa ya zo daga ranar kashin kiyar ga ya bushe za ki gane baki da waye mu abin da za mu iya yi shi ne kawai mu sa miki kaya mu yi miki sallah mu je mu tafi da iki arami illa iyaka ta kenan mu kyale ki kuma tsakaninki da mahaliccinki in kin kyautata za ki ga da kyau in kin munana ma za ki ga ba kyau Allah ta'ala ya tsare mana imanin jama'a yana daga cikin abin da ke kawo irin waɗannan abubuwa jama'a rashin ilimi rashin karantarwa rashin tsoratarwa yanzu kaga yarka ko kanwarka ko yayarka ko makociyanka ko yayar makocinka tana irin wannan abun sai kai kasa yin magana kace to da kayan magana sai kai bakin jini a kai magana in ma an zage ka alhamdulillah kai dai ka samu ladan yin nasiha kada ka kada ka kula da wannan tsagiyarancin da za a yi ma a kai a matsayinka na wanda ka sani wajibi ne ka mene ka nusar kai nasiha ka kuma tunatar bayan mal dan fodi ya ga magana kan wannan sai ya ci gaba da cewa ya ikhwani ya ku yan uwana musulmi iyyakum bisti'mal sihriyat ka shaidunku ina muku gargadi da jan kunni akan cewa ku nisanci yin aiki da tsaface tsaface iyyakum bisti'mal sihriyat ina muka shaidi da yin aiki da mene tsafaci-tsafaci kaɓɓalasim kamar rubuce-rubucen su kulle jama'a ƙwalasim shi ne rubutun da boka yake amfani da su irin wannan hatimin da za ga an zana shi gashi an zana wani abu 1 2 3 haka can an yi 31 can an yi 43 can an zana wani abu ina fata an gani can an zana wata katuwan kalma haka waɗannan jama'a irin waɗannan rubuce-rubuce na surkulle su ya kira mene al-qalasim a larabci jama'a an gane wannan wal'aza'im da kuma irin zantuttukan da ba a fahimtar ma'anansu irin surkulle na zance yadda za ka je wajen wani ka ji irin abubuwan da suke faɗa ko ka je yanayin irin abubuwan da ake yi ko da yawa idan wanda ke zuwa wajen boka ya je za a je na wasu surkulle yana faɗin wasu abubuwa da ba a gane ba imma dai kira sunan wasu wasu wasu aljanu yana kiran ya faka faka ya ilu ya banga ya ilu ya kaza kaza ina fata an gane ko ka je na wasu maganganun surkulle jama'a wanda ba a fahimtar ma'anar wanda ya je wajen nashi ne baya fahimtar abin da yake cewa amma wani zantuka ne da yake na magana da aljanu jama'a magana yake da shaitanin aljanu waɗanda suke taimaka mishi wajen yin aikace-aikacen shi na sahi da tsaface-tsaface wanda kuma jama'a wayin wannan jama'a ba daidai ba ne shirka ne Allah maɗaukakin sarki ina fata an gane jama'a wajibi ne akan mata da maza su kiyaye wannan والحروف التي لا يعرف معناها da kuma irin wasu haruffa waɗanda ba a gane ma'anansu duk da aka je wajen ƴan duba da bokaye yanzu duk wanda zai duba haka za ga an share ƙasan a rubuta kaza ana zan rubutawa can a rubuta can a rubuta wanda ya je a yi masa duban shi ma baya fahimta me ake yi illa iyaka sai an gama sai ya ce maka an gano kaza an gano kaza a wuri kaza an gano kaza a wuri kaza wanda yin wannan kai tsaye jama'a kokarin nuna sanin gaibi ne wanda yake wannan kokari yake nuna cewa shi ma wani karamin Allah ne tunda shi ma ya san gaibi kuma gashi Allah ta'ala ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace da su babu wani a cikin sammai da kasai da ya san gaibi sai Allah shi kadai su mutane ma wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ba su san bayan shi za a tashe ta daga cikin kaburburansu idan sun mutu in ba haka ba shi bokan idan ka je wajen shi ko ɗan duban ya faɗa maka yaushe zai mutu in ya isa ya faɗa maka yaushe zai mutu kuma ya faɗa maka yaushe za ta shi kiyama kuma in ya shiga kabarin ya faɗa maka makomansa wuta ko aljanna sai gana shi abin iskanci ne kawai jama'a na fata an gane ana aiki kawai da shaidanu ne wanda Allah ta'ala ya ba mu labarin wani a cikin sautin shu'ara هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون التي بنا باكو labari ba game da wanda shaidanu ke sauka zuwa gare shi suna sauka ne ga dukkanin wanda yake makaryaci mai gundi makarya shine affakin maƙaryaci mai kuma gunduma mutane ƙarya afim mai kuma yawan aikata zunubi a wajen Allah yulquna sam'a su waɗannan shaydanin suna cafo ƴar wata magana da suka yi jin mala'iku suna yi a sama ne sai su su faɗa mashi bokan amma wa aktharuhum kadhibun mafiya yawan su maƙaryata ne saboda haka in ka je wajen boka ma ka ba ta hanka lokaci ne idan ka je neman arziki ne shi bokan yi wa kansa mana ko ko jama'a eh yi wa kansa tukunar sannan kai ima in daga sai kamar da wani ke cewa mu gani a jika in an ce wa kare wai ana biki a gidansu ko ya ce me ya ce mu gani a ƙasa in ji ana biki ne to mu gani a ƙasa mu gani gashi nan a ba mu dan fara tabawa sai mu gane cewa bikin ake saboda haka jama'a rataya zuciya ga waɗanda suke matsafa yana daga cikin abin da ke sa yake rushe mun tauhidinsa gaba ɗaya wallahi jama'a duk wanda ke irin wannan tauhidinsa gaba ɗaya su rusashe ne za a waye gari ba shi da ragowar imani ko na miskana zarra duk abin da zai yi haka kasuwanci sai ya je wajen bokan duk abin da zai na aure ko wata tafiya sai ya je wajen bokan da Allah malam a duba mana da Allah ko dai akwai sa'a tafiyar nan wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani da jan kunni akan wannan a inda yake cewa man ata arrafan aw kahinan duk wanda yaje wajen dan duba ko wajen boka fa saddaqahu bima yaqul ya gaskata mishi abin da yake faɗa masa faqad kafara bima unzila ala muhammad to wannan mutumin ya kafircewa abin da Allah ya sauka wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kin ya zama mene ya zama kafiri kai tsaye gashi manzo Allah ne faɗa hadisi ballantana ka ce to gashi nan kuma ya fara cewa ma suwa na kafirai ne a'a manzo Allah ne faɗa da bokan da wanda aka yi wa bokancin dukkaninsu jama'a kafirai ne da nassin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani wurin annabi sallallahu alaihi wasallam faɗin cewa yake yi laysa minna man tasahhara aw tasahhara lahu ba shi daga cikin mu wanda yayi tsafi ko yaje aka yi masa tsafi kuje aw takahhana aw takahhana lahu ko ya yi bokanci ko aka yi masa bokanci, auta ƙwayyara ko ya yi canfi, auta ƙwayyara lahu ko aka yi masa canfi. Jama'a ina fata an gane, waɗannan abubuwan gaba ɗaya su jama'a musulunci ya yake su. Ka je ka ga littafan tsaface, wanda a ƙasar Hausa an samu matsala, yawancin waɗanda za ka gansu da suna an kwaso su daga garuruwansu an kawo su koyan alƙur'ani suke zama bukaye a ƙarshen lokaci waɗanda ƙur'ani ya kawo su koya ana ce sai yaro ya sauke sai a ce mai to bari a baka karatun cin tuwo wai shi karatun da neman tuwo ne sunan karatun kenan to ba za dai a baka mene ake cewa za a baka bara sai ga mutum ya dan fara tara mataye ya ɗaya tana zuwa ya biyu tana zuwa kai wani bokan ma wallahi sai ya yi zina da matarka ko uwarka ko kanwarka sannan zai mata aiki yana daga cikin abin da su shedanin aljanu suke sa matsayin sharadi to fa kina san wannan abin ya yi fa to ba sai na dan abin nan fa ban gane abin nan malam a ai kin san abin ne da nauyi amma dai eh wai shi wai wai boka ne wai ko malami ne shi ta yare zama malami anna yakunu alim ta yare zama malami wannan ƙarshen da sai yayi zina da ita jama'a ko kuma wani mulki yake nema mulkin nan imani na addini ko kuma na wajen addini sai ga duk iliminsa kuma ya je wajen boka ane masa wankan magani ko ane masa wankan jini jama'a ina fata an gani wani zai wani bokan zai sa ji ne masa jariri ne haihuwa kwana uku wani zai sa ji a nemo dai jariri ko karamin yaro haka za a zo a yanke kan yaron nan ya tsaya jinin a kansa sai jin ya gama tsaya baki daya idan ka ji an yi irin wannan aikin ko an samu mace an yanke farjinta an yanke nonuwanta ko namiji an yanke idanuwansa an kwakule idansa ko an yanke kan wallahi tallahi boka yake sa wannan jama'a da bokaye da ‘yan duban da kuke rainawa ɗin nan su ke sa irin waɗannan musibin da bala'i. Ila in na garinku bai yi ba ko na angonku bai yi to na angon wasu yayi ko na garin wasu yayi. Ka je yankunan Maiduguri ka je ga yadda ake irin wannan harka. Ka je yankuna da yawa inda suka fi shahara da karatun allo za ka samu irin wannan musibar ta yi yawa. Wani yana son a kashe wane ne, yana son a yi mawana kurciya, a koruwa daga gari gaba ɗaya. ba wannan ba bokanci yanzu yau a yau a duniya har ya ci gaba ya samu ci gaban da da laptop ake yi suna da network ɗinsu akan internet na bokanci in an kawo mushi wani aiki ya kasa ganewa a take anan zai browsing zai shiga website ɗinsu ya tambayi wani daga cikin manyan malamansu na tsafin nan jama'a ya ba shi fatawa akan abin da zai yi akwai wannan shugabansu yana ƙasar misira ba fa america ba ba rasha ba e ba manya-manya ba isra'ila ba ƙasar manyan arna a'a yana nan a ƙasar misra shi ne shugabansu na duniya baki da jama'a ina fata an gane sunan shi abdulfattah al-tuki sunan shi nan abdulfattah al-tuki ka je ka karanta irin sai ta mumba'u tun da yau dai abin ya kawo mu littafin mun ba'u littafi na tsafi jama'a duk abin da ke cikin su gaba ɗaya tsafi ne yadda ake karanta da tsafi ne kadai jama'a ina fata an gane kuma yana daga cikin abin da jama'a bokanci da waɗannan duba ke haifarwa zina luwaɗi kisan kai haihuwar ƴaƴan banza a cikin al'umma wannan kaɗan ke daga cikin musibar da bokanci da mene duba ke kawo a cikin al'umma shi za jama'a da bokaye da ɗuwa wallahi ba su da alkhairi gaba ɗaya a cikin al'umma gaba ɗaya mu sani cewa sharri suke da shi jama'a sharri kuma tsantsa Allah madaukakin saki ya kiyaye ina fata an gane saboda haka jama'a ku ji suna da irin wannan network din yanzu saboda tsaban ci gaba da aka samu akan harkan bokancin ba ka je ka karanta irin littafin su al-kibritul ahmar shi ma shi ma littafi na tsafi e akwai wasu abubuwan da aka ba fara karantawa ko annan masallaci zaka ji gini ya fara ya fara shake kwarai kuwa saboda ana kiran wasu manya manyan aljanu ne su zo su yi wani aikace aikace ina fata an gari alkibritul ahmar shi ma littafin tsafi ne wani jama'a ya shahara a ainihin wato malamai ina fata an gani akwai irin su sharhu ma'alimul kubra an gane mai su wanda yake da suna ajaibul da irin sa ajaibul makhluqat dukkanin waɗannan littafai ne jama'a da suke karantar da tsafi da kuma yadda ake ainihin wato yin waɗannan abubuwa saboda haka in ka je zaka je ga sunan malamin Sheikh Muhammad Awal Albani rahimahullahu ta'ala a lokacin da muke karatu wannan littafin sai da ya fito mana littafin ga sunan gaba ɗayan su yace a lokacin da ya karatu a ƙasar Kano malaman da ya karatu a wurin sai su karanta da shi irin wannan ilimin tsafi saboda ga littafan nan zai iya bude maka ma ya karanta maka cewa gashi nan in aka hada kaza a nemo da kaza da kaza a hada sai gama rubutun ana yin shi da ajami eh aje a nemo kan kare da karin kunama a hada da shi a hada a daure a sa a cikin laya a dinki duk wannan fa a cikin zagan shi da a jama'a ke rubuta wani jahilin sai ya dauka cewa wani qur'ani ko wani hadisin manzon Allah ne a'a sun kulle ne kawai aka hada ba wani abu bane jama'a ina fata an gani abubuwa ne jama'a wanda ba su da kyau kai tsaye ina fata an gani to sai malamin furi ke cewa dukkanin waɗannan jama'a ku sani cewa tsaface-tsaface ne abubuwan wanda ba su da asali to sai ba dan fodi ke cewa wal hurufu allati la yu'rafu ma'naha da irin waɗannan harufan da ake rubuta wanda ba a gane ma'anarsu wa kat bismillahi aw al qur'ani aw ismi anbiya'i lil mahabba aw lil adawa ko kuma yadda ake rubuta sunan Allah ko mene ko a rubuta wata aya ta alkur'ani sai ga an yi wani katon munjaye an masa baki sai ga a rubuta sunan mutum a ciki ko a rubuta sunanta a ciki ko a rubuta sunan wanda ake son a yi wa tsafin a ciki ga sunan hatiman wanda inda kana koyi ilimi ma ya zama kamar wajibi ne ka je ka san irin waɗannan abubuwan na sharri saboda ka iya bayyana wa mutane su ga sunan gafaka guda da irin abubuwan da sarkullen da wasu wannan abubuwan duk ga su nan kai an gane wannan ko da rubuta alkur'ani mai girma ko rubuta sunan wani annabi daga cikin annabawa lil mahabba saboda a sanya wa wani ƙaunar wani au lil adawa ko kuma a sanya wa wani kin wani wani yana daga cikin mafi girman sihiri wanda a yau ake yin sa jama'a a cikin al'ummar Hausa shine sihirul mahabba boka yayi tsafi saboda wane ya so wance ko wance ta so wane ko kuma ya je a yi masa tsafi saboda wance ta ki wane ko wane ya ki wance a raba tsakaninsu a waye gari ma auren ya lalace ya balbance ko kuma a yi wa wane sihirul junun sihirin hauka ana zaune wani lafiyan shi kalau ko ta tafiya akan ciki ko sai aka ta fusge dan kwali ta cire hijabi ta watsar da takalma kawai ta ruga da gudu ta kwastsama ihu wayehu ta yi gaba ta haukace an turo wani aljani ya mata tsafi ya mata asiri ya haukatar da ita wa kuke tsammanin ya aikata wannan malamin Allah mai karantar da alqur'ani da hadisin manzon Allah shi wannan aikin wayayi boka yayi wayayi dan duba yayi wai kuma har boka zai fito gana wani akramaka Allah ana wata yar Allah da ba ruwa yi wani akramaka Allah kuma bayan ya ci mutuncin Allah ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo barna a cikin al'umma shi yasa yana daga cikin hukuncin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanka musu cewa duk wanda ko ganshe yana bokanci ko kashe shi hukuncin da manzon Allah ya bada kenan bai daya duk wanda kuka ganshi ya tabbata yana bokanci ko kashe shi kisa ne kawai shi yasa kasan Saudiya suka tashi haikan jama'a wajen yaki da irin wannan abun akwai lajina musamman da aka kafa jama'a saboda kula da irin wannan kuma yawancin bokayen da ke zuwa Saudiya ke ma mutane tsaface-tsaface jama'a wallahi hausawa ne za su je su kafa dandali su dinga koya wa larabawa nan shirka ina da documentary da ƙasar Saudiya suka yi akan irin bokaye da suke kamawa yawancinsu duka wasu 'yan Afirka ne akwai lajina guda kai bayan wannan ma idan aka kama boka sai an nuna shi ma ya nuna yadda yake yin bokancin akwai wanda fa sai ya sa bulala ya dinga zana jikinsa tukuna ya dinga zanen jikinsa ya sa wasu jajayen kaya wani bokan sai an yago ƙur'ani tukuna ya taka nan gefen ya taka yanke ko ya katse kashi da ƙur'anin sannan fa za aljanna zai dai yi wannan mugun aiki jama'a ashe abin ba karamin al'amari bane wajibi ne a yi wa mutane al'umma bayani akan wannan saboda su nisanci wannan musiba da halaka jama'a ina fata an gane to ku je da manzon Allah ya faɗa ba shi daga cikin wanda yayi tsafi ko aka yi masa tsafi ko yayi bokanci ko aka yi masa bokanci ko yayi canfi ko aka yi masa canfi manzon Allah ya ce ba shi daga cikin mu mu musulmai ba shi daga cikin mu mu masu imani ba shi daga cikinmu mu yan aljanna ba shi daga cikinmu mu na Allah aka ce ka bar abin a haka yadda manzon Allah ya bashi bai faɗa ba ka bar shi a haka saboda ya fi tsotarwa ina fata an gane to irin waɗannan sihirin jama'a ga sunan da yawa akan yi irin waɗannan ina fata an gane fa ahra in ja'ala isma ahadin fihi mal dan fodi yake cewa to ai gwara ma dan dama dama a ce idan aka tashi ma yin tsafin sunan wani za a sa ba na Allah ba amma saboda ya raina Allah sai a je a dauko Qur'ani daga an ce za a je a wani yasin ƙarya ne yasin ba ta cutarwa yasin din alqur'ani an karanta su jama'a lada ake samu a wurin Allah ƙarya kake yi kace yasin tana cutarwa ƙarya kake yi Allah madaukakin sarki bai taba saukar da wani abu na alqur'ani da zai zama cutarwa ga al'umma ba وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة التي منا سوكد القرآن النن دومين يزم وركاني شو تروى؟ من الله يشي وركا domin ya zama waraka da kuma jin kai ga muminai sannan ba zai ƙara wa azzalimai komai ba sai mene sai hasara malam fuli ke cewa to ai dan dama dama a wayi gari ma sunan wani aka saba Allah ba a cikin abu wa kullu ma kana min babi sihriyat dukkanin abin da ya kasance a babin tsaface tsaface li jalabil manafi' domin samar da wani amfani aw daf'il madari ko kuma tunkuɗe wata cuta da za ta shafi wani fa huwa kufrun Malam Fudi ya ce wannan arnanci ne, wannan kafirci ne, in ji Malam Fudiyo. Don wani zai ce, to ga yace yana a'a ba yi na faɗa ba, Malam Fudiyo ne gashi a littafinsa. Shekara ɗari biyu da suka wuce, ya ce, fa huwa kufrun, wannan abin kafirci ne kai tsaye. A ce jama'a ku gane tun zamanin ɗan su ɗan Fudiyo ake fama da mene irin wannan al'amarin kuma har yau. Suma ina fata an gane. an yi sata a gida ya ce a jojen malam wani a duk wanda ka ji an ce a yi sata a jojen shi wallahi boka ne duk wanda ka ji an ce ana neman kaza a jojen malam wani wallahi boka ne a nan gaba kaɗan malam fodi zo zai mana magana game da irin istiharar da ake yi na ƙarya na bid'a wani ma hanyar zace zuwa kafirci malam dan fodi zo zai mana bayani a cikin littafin nan jama'a kun faji irin karatun dan fodi kenan saboda haka in ka ce dan fodiyo naku ne to ga kana tafiya kan hanyar dan fodiyo irin abubuwan da ya karantar wanda suka dace da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala Allah madaukakin sarki ke cewa wala yuflihu as-sahiru haythu ata duta yanda matsafi yazo duta hanyar da ya bi jama'a ba zai taba samun kira wurin Allah ba ba zai taba samun rabo ba ba zai taba rabauta ba a rayuwar shi gaba daya wala yuflihu as-sa'iru haythu ata duta yadda matsafi yazo jama'a ba zai taba samun mene ba ba zai taba samun rabo a wurin Allah ba zai rabauta ba ba shi ba shiga aljanna haka Allah ya faɗa a cikin sura Taha ina fata an gane Allah ya madaukaki zaki ya datar da mu saboda kurewar lokaci insha Allah ta'ala nan zamu tsaya amma gabanin haka jama'a mu sani yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye jama'a mu koma zuwa ga alƙur'anin nan mu koma zuwa ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abin da kake nema jama'a wallahi akwai shi idan biyan bukata kake nema akwai yadda ake roƙon Allah akwai yadda ake ainihin wato yin ibada akwai duk abin da kake nema a cikin addini an riga an gama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da cika mana addinin nan Allah ya cika addinin duka saboda haka kai yau ba za ka kawo sabon abu ka ce a ɗauka kuma ya aiki da shi ba a'a kai ka gama ka gama yin aiki da abinda manzo Allah ya kawo duka kafin ka kikiro naka tsakaninka da Allah kai da kace a zo a yi kaza a yi kaza a yi kaza duk abinda manzo Allah ya ce a yi gaba ɗaya ka gama yi da za ka kikiro na sabo jama'a an gane wannan ko sannan jama'a mu kiyaye game da abin da ya shafi kawarcewa alqur'ani kauracewa alqur'ani jama'a yana da ma'anoni da yawa kamar yadda malamai suka fada jama'a ina fata an gani kuma wajibi ne akan kowane ɗaya daga cikin musulmi a matsayin shi na musulmi na farko ba wai koyan karatun littafin Allah kaɗai ba ka karanci zallan kalmomin ba fasara a'a wannan shi ma in kana da wannan shi ma ka ɗauce alqur'ani haka malamai suka faɗa ina fata an gane malamai suka ce kauracewa alqur'ani yana aukuwa ne ta hanyoyi kamar haka na farko hijiru sama'i mutum ya kauracewa sauraron alqur'ani din in ana karantawa baya ya tsayawa ya saurara baya kuma iya karantawa shi a karan kansa na farko dai ba zai je koyi karatun ba ballantana ma ana ya tsaya ya mene ya saurara na farko kenan na biyu wa hijiru tadabbure da kuma kauracewa tadabburin alqur'ani abin da kira tadabburi shine kokarin hasaso ma'anoni na alqur'ani waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya su zanto ainihin wato hanya da za a bi wajen samun mene wajen sanin alqur'ani da kuma sanin fasararsa da sanin ma'anarsa domin Allah ta'ala ce kitabun anzallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab shi yasa ma Allah ta'ala ya ya ainihin zargin munafikai tace wa afala yatadabbaruna alquran walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira na uku jama'a shine hijrul amalu bih mutun ya kaurace wa yin aiki da alqur'ani gashi ya karanta kila ma ya san ma'anan amma baya yake da Qur'ani abu na gaba wa hijru tahkimihi wa tahakumu ilayhi shine a kaurace wa yin hukunci da alqur'ani ko kuma mai da hukunci ga alqur'ani cikin abubuwan da ke gudana tsakanin mutane yana daga cikin kauracewa alqur'ani mai girma jama'a ina fata an gane to shi kuma kaurace alqur'ani jama'a yana da dalilai da yasa mutum zaka yi kaurace alqur'ani daga cikin abin da malamai suke ambata na farko suka ce akwai adamul imani bihi fil batin rashin cikakken yin imani da alqur'ani yana ɗaya daga cikin abin da yasa mutum ya watsi da shi amma ana karanta sai ce ka gani asfar da mutane yanzu na anguwan ko wani ya kanta ƙwarar ya ce kaji kaji kashi ne zai da mutane da Allah da wani abin nan sai je ɗakin sa ya kunna rediyo ya kunna kiɗa ya ƙura kiɗa wai shi dai baya son ya saurara Qur'ani mai girma na biyu daga cikin dalilan da ke sa a ƙaura cewa Qur'ani shine aljahlu bi ma'anihi jahiltar ma'anonin alqur'ani jama'a jahiltar ma'anonin alqur'ani yana ɗaya daga cikin abin da sa mutum ya ƙaura cewa alqur'ani domin inda ka san abubuwan da ke ci na ma'ana da wa'azi da samun waraka a rayuwarka da ka yi ne da ka yi ƙoƙari wajen yin biyayya da kuma ainihin wato karanta alƙur'ani a koda yaushe wa aujuhu ijazi da kuma ta fuskokin da ƙur'ani ya zama mene ya zama mu'jiza a wurin Allah haka nan yana daga ciki abin da ke sa a ƙarshen alƙur'ani shine alinhimaku في الدنيا والغفلة عن تلاوته وتدبره mutum gaba ɗaya ya karkata zuwa ga neman duniya ya ainihin yin watsi ya gafala gabarin karanta alƙur'anin da kuma ƙoƙarin sanin ma'anoninsa abu na hudu shi ne ƙunul amal yawan burace-burace na duniya yana sa kamanta da alƙur'ani yanzu kana tunanin ka je kasuwa in an taso kasuwa za ka je ka yi kaza in ka yi kaza lissafin gaba ɗaya babu wani lokaci na Allah za ka bayar malamai suka ce yanzu mutumin da ya rayu a rayuwarsa gaba ɗaya na duniyan nan mutumin da ke baccin awa takwas a kowane yini idan ya shekara sittin a kowane rana idan ya shekara sittin a duniya to shekaru ashirin gaba ɗaya sun tafi a bacci ne da ina fata an gane shekaru ashirin da ya yi a rayuwarsa gaba ɗaya su wannan bacci ya yi sannan idan misali mun ɗauka cewa sallah gaba ɗayanta awa nawa ake a rana a kowace rana gaba ɗaya in ka tattara sallolin nan guda biyar ba za su wuce mai ba ba su wuce awa ɗaya ba kowace sallah misali ka bata minti goma sha biyu idan kai guda biyar kara nawa eh minti sittin to kenan gaba ɗaya rayuwarka sai a waye gari sallan nan kaɗai ce ibada kai a rayuwarka sai zamto a din rayuwarka gaba ɗaya awa ɗaya ce kaɗai kake iya bauta ga Allah to mu ɗauka cewa ka shekara sittin gaba ɗaya a shekara sittin ɗin nan wannan awa ɗaya ɗaya ɗin za a dinga cirewa a cikin kowace shekara za a sami shekara nawa jama'a za a sami shekara nawa ishirin na neman kuɗi? Ina fata an gane ishirin bacci, ishirin neman kuɗi, ishirin neman kaza, sai ka tada cewa gaba ɗaya shekarun da yawa Allah bauta ba za ta shekara biyu ba. Kwata-kwata a rayuwar shi gaba ɗaya tun daga farkon rayuwar har zuwa ƙarshe. Jama'a wannan irin asara ne. Jama'a ina fata an gane. Abu na biyar yana daga cikin abin da zai sa mutum ya ƙaurace wa Alƙur'ani. Sama'ul ghina sauraron waƙe-waƙe sauraron mene waƙe-waƙe wal ma'azif da kiɗe-kiɗe wata zuyi'il auqat da kuma wofantar da lokaci kashe lokaci kaji kai wala zan dan je kallon kwallo ne wallahi ina san dan je wallahi yirin yayi tsawo da yawa ina san dan je dan kashe lokaci ne eh to da kashe lokaci ina fata an gane fi mutaba'ati al-aflam wajen kalle-kallen fina-finai wal musalsalat da kuma mene series yanzu shi su masu koma series ne suka yi ce ai wannan season 1 season 2 season 3 season 4 season 5 and all these films he has been watching for many years he's not benefiting from anything he's not even listening to what the actors are even saying in the episode or in the whole film in whole. There is nothing he's benefiting from. Ba abin da yake ganewa, bai fahimta komai daga abin da ake faɗa ɗin, bai gane komai amma sai ga shi nan kuma ana ta kallon ne. Kiɗan da ake yi, za ga yawanci mahaukata ne, ana wani yana haka haka da hannu, yana haka haka da hannu, ya zaro wandasa kaman yayi kashi ya sa wata kaca kaman kare ya bar wani gashi tsororo kaman wani shedani na fata an gane haka za ga abin an aske nan gefen an aske can gefen wanda manzo Allah ya hana wannan haramun ne amma kuma sun yi role model za ga wani ya ji ya siyo canvas ya sa wannan ya tattare kamar tantabara irin gashin nan da yake tabara sai ko ya sauka ƙasa haka an zazzago wando ana tafiya kuma ana wani abin nan ana whatsapp yana hey hello kaza kaza kuma bokon nan ko secondary bai gama ba bai san komai ba jahili ne fitik bai san bokon ballata na addinin sa ya ma jahilci zamanin da yake rayuwa a ciki jama'a ana wasa da kokwalan mu wannan yana ɗaya daga cikin abin da tura suke kira intellectual warfare ma'ana hanya ce da ake yi ta hanyar yakar hankulan ku wani sai ga shi dai zai hoto ya ga ya sa katin gilashi ne da wancan arnan suke yi shi ma ya wani haka ya wani kantare wai shi ma dai a zo da ɗaukai ko yayi wani hoto ya dauki fuskar shi ya zama katoto ya je ya yada a facebook ko whatsapp ko na makamancin wannan jama'a duk wannan abubuwa ne wanda za mu zo mu karatu musamman akan tarbiyya jama'a za mu zo mu ji kai ma sai ka gyara ni ma sai na gyara ita ma sai ta gyara su ma sai sun gyara sannan al'umma za ta gyara ta tafi gaba daya ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya tsare mu jama'a karatun da yawa amma ne zamu takaita akan waɗannan Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu Allah ta'ala muna roƙonka ka tsare mana imanin mu ka kuma sanya rayuwar mu kare muna musulmi اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج كرب المهمومين اللهم فرج هم المهمومين وفرج كرب المكروبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته